bukhari hadisi na 176 ko babi na 34 ina ganin shi ne babi na 34 ko ko ba haka ba babu man lam yara a illa min al-makhrajayn min al-qubul wa al-dubur hadisi na 176 haddathana adam ibn abi iyas qala haddathana ibn abi dhib haddathana sa'id al-maqbari an abi hurayra qala qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce la yazalu al-abdu bawa bai gushe ba fi salatin a cikin sallah ma kana fil masjid matuƙa yana cikin masallaci yantaziru salata yana jiran wata sallah an gane ko malam yuhdith matuƙa bai hadafi ba an gane ko faƙala rajulun ajamiyun sai wani mutum ajami ya ci yan an ce ajami bobawa in ji mutane wanda ba balarabi ba ina fata an fahimci ni kowa idan kai ba yaren shi kake ba akwai wani wani wani suna wanda zai maka shi balarabe duk wanda ba balarabe ba a wajen shi ajamiyun ina fatan kuna fahimta ta kamar malam bahaushe na duk wanda ba bahaushe ba sai ka ji wani lokaci na ce mishi gwaranci na shi kai ina fatan mu ce ko wace kabila tana da irin wannan abin nan nata to idan an gine don a gane karatu ba matsala bane amma in an gine don suka nan akwai matsala domin wani mutum ba yaren shi bane amma yana jin yaren wani lokaci fiye da masu jin yaren kuna fahimta ta kuma za ku ga ana faɗan wani abu don saboda neman ilimi ne a ajamiyun nan ana nufin don ba don yana balarabi ba irin tambayar tana yawa don a gane a ilmanci shi bai ɗauke shi wani abu ba wani na zai ɗauka shi shi ya mai wasu fassara can daban mal hadath ya aba huraira ko ko a nuna maka shi bai da ilimi ne ba balarabi bane don bai dace ce ya tambaya ba mal hadath ina fata an fahimci ni yace mal hadath ya aba huraira bi ake da hadath kai abu huraira qala as-sautu shine as-saut sauti ya an ce sauti na ai ba mu gani ba ya'ani az-darqatu ko ba ka ba sai a ce iska ga wajen malam bahaushe iska wanda ke hita ta dubura da an ce iska amini ina fata ana fahimta ta to shi ne abinda ake nufi kenan malam yuhdith to nan da abu hurairah ya ce malam yuhdith ya ce addarta yana nufin ita ake nufi anan domin ba kashi ba iska bane kawai ke warware arwalla fitsari ai yana warware arwalla ko kashi to amma me yasa ba a kawo wannan ba saboda galibi mutum yana jin kashi fitsari kita zai yi amma shi iska yana iya maka cikin lokacin da baka san tsammani ba kuma dole sai kai hattara ba a wasu wasin iska don a kodan da shi dan ka sa musu wasu wasin iska ko da yaushe sun kai arwalla kai yanzu masallaci sai dan ya sa musu wasi wannan watsar da shi ake yi sai ka ji sautin saboda mi shedan na iya sa maka kullun kana cikin sallah ce ka kai iska haka kullun sai ka zan cikin wasu wasi ko mutumin da kullun yana sallah shi na tunanin yasi ba hitsari ya zuwa haka yin sallah ko wanda adda silsila akwai wanda silsila ta iska gare shi da wuya yi minti biyu iska ba fito mai ba to wannan da ya arwalla ya kare ko iskan ya zo malamai suka ce kawai ya watsa da shi je sallah saboda abin ya zanci haka mai zubar fitsari wanda da ya ƙara Allah suka iske fitsari na zuba yana da silsila to wannan shikenan ya zanci yu da dai yayi hito daga wurin dahara ya Allah shikenan ya cigaba da sallar shi sai in ya ƙara inda ya wata sallah kuma shi don shi dan na mai da abin haka ka zama to kullun cikin wasu kike ba za ka iya sallah ba mun gane ko حديث ندري سبعين دبقوي حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أنقاليكو لا ينصرف قد يجوي حتى يسمع صوتا سياج صوتي أو يجد ريحا كوكو سياج إسكا سمو كدو شيء يسامي وسواسي shi wannan da an ka ce ɗaya daga cikin ku bai gushe ba yana mi yana abin da cikin sallah malam yuhdith a wata riwaya ma da yazo sai ce fadhalikum ribat wannan shi ma ribat ne ribat na shari'a domin ribat kala biyu akwai ribat na tsayin iyakoki ya ayyuhal ladina amanu subiru wa sabiru wa rabitu kuma akwai ar-ribat na tsaron mi na tsaron sallah don wanga ribatu ne kana tsare da shi dan duk mutumin da azumi cikin masallaci yana zikiri ko yana karatun alqur'ani yana jin wata sallah ai ribatu ne shi ke mashi dan ina fata na fahimta ta balle in ka hada da yawa musulmi addu'o'i Allah ba su kariya kaga kana bashi dan banna mai yawa kana kare kanka mana kana neman kariya ga Allah kuma kana neman Allah ya kare wadansu ina fata ana fahimta ta to da wannan ne kaga malamai suka kafa hujja al yaqin la yazulu bi shakki yaqini bai gushewa da shakka tunda ita arwallar da kai tabbas akwai ta to malam yasma sauta in baka ji sauti ba au yaji diriha ko bai jirihi ba shedan ya sa maka wasu wasi to ai shakka ce don haka ba ta gushewa saboda mi ga yaƙini sun dake waɗansu malamai suna ganin shakka tana gushewa da yaƙini amma wannan magana malamai sun yi ta ƙoƙarin abin nan nata su ma suna kafa hujja su cewa asilin babu shakkar daga bayan shakkar ta zo kenan tana yiwa shakkar ta maka tasiri amma dai ana iya barin wannan magana duk da yake ina ganin malaman malikiya sun karfafa ta akwai dalilai da sun ka kawo kan wannan mas'ala na mance akwai dai yadda malamai suka yi taujihin wannan magana ta su ina fata an fahimci almuhimmu dai irin wannan ku diba cikin almujas fi idah alqawaid alfiqhiyya na Muhammad Sidqi Gazi yana da mujalladi guda littafi ne mai kyau ga dalibi ilimi sai ka same shi galibi dai ban san nan ko ana samun shi ba sai dai wajen Saudiya da Kano ko ba haka ba da wajen sokoto sannan kuma yana da mawsu'atul qawaid al-fiqhiyya mujalladi 13 na in ka same ta in dai zaka yi bahasi kan qawaid al-fiqhiyya ka huta sai ka diba sai dai sai ta yi tsaron na san sai ta kai kusa abin da kai jikka 120 to mujalladi 13 al ramma muhammad sidqi gazi ba a samu mawsu'atul qawaid al-fiqhiyya ba a dai tarihi musulunci irin tashi littafi mai kyau don ya tattaro duka na kowa da kowa kuma ya ta'aliki akan su ya ka da in ka same ta shikenan na ga guda a maktaba ta amiru sultan suna da suna da guda amma ni ban da ita na samu kuɗi na siya ba ba haka ba kuna ta sayan littattafai ni tun ina ɗalibi a libya littattafan littattafan da ni sayi tun wannan lokaci na kai sayan littattafai kusan na jika 650 wata shekara na taɓa zuwa garin marshiri su littattafai kusan na jika 370 lokacin da littafi saudiya shekara ta 2015 na siyo littafai sun kai kusa na jika 850 kuma ko yanzu mun ka samu muna nan muna ta list saboda karatu bai yi sai akwai littattafai kuma sai akwai bincike kuma sai ka san ka'idodin ilimi kasashen laraba inda suka kware mu sai su yi maktaba a sa littattafai ko da baka da kuɗin sai littafi sai ka je maktaba kai bincike mu ko galibi babu da irin wannan wayewa ba ta gari mu kuna fahimta ta shi yasa muke wahala su can ko babu littattafai yanzu kai mai jami'an Madina tana da maktaba jami'an kaza tana da maktaba ko kai ba abin sai ka zo kawai ka bada aka ka baka littafi ka je kai karatu ka bayar Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yana faɗa lokacin da ya fara kun san ya fara ne da kafinta ne kun san baban shi kafinta ne na koyi aikin kafinta kuma da gyaran agogo shagon shi ma wanda yake gyaran agogo har yanzu akwai shi asire inda ba yanzu yakin kai gari shi ba ya an ka ruguza shi yake cewa lokacin da yake bincike yana bada labari kadiba cikin tarihi na Sheikh Nasiruddin Albani yace bai da kuɗin da zai sai kayi gashi exercise book yace zuwa yake karce unguwa ta masu kuɗi ƴaƴansu idan suka yi rabin kayye kun san dan mai kuɗi shi ba iya tattaliye ba kawai sauran rabin littafi kai gaba ɗaya ko mu ce exercise sai su jefa shi a shara yace sai yake zuwa ya bibi waɗanda ya tattaro waɗannan kayyuna din ya tsatsaga su ya cire waɗanda ba su da rubutu da su yake yin bincike. Yake ba da labari a maktaba ta zahiriya can inda ya yi bincike, ya ce, don an gaida yawan son karatu da ilimi aka keɓe mai wani ɗan ɗaki, yake cewa wannan ɗakin da an ka keɓe mai shi na ya gyara shi. Kuna fahimta ta, saboda an sai yana son ƙoƙari na bincike. Ya ce wannan ɗakin da aka keɓe mishi, ya ce la yasla hatta li takdis al'amti'a. ko da kaya shara wanda za a zuba wa cikin wannan daki a ci wannan dakin shara ta bai dace a ce ana zuba mutum ba amma na ka keɓe mai kuma ya haƙuri ya gyara sai da ya kai kuma yanzu da ya fice a ilimin hadisi a duniya kuna gani an yi ta suka da waɗansu abubuwa ba ma cewa shak nasiruddin albani baya kuskure ko abin da ya kamata haka amma kowa ya san yana da kokari cikin ilimin hadisi wanda duniya ba ta iya inkare shi ba balarabe bane daga ƙasar albani ne baban shi ya fito albani can ƙasashen gabascin turai ne na duniya ya zo baban shi zo da shi nan Suriya suka tashi nan aka kama marbin shi da lakol karatu da lakol tun aji na uku kamar da suke bada labari sai eh aji na uku a primary school amma da ya ci gaba da bincike ku diba jami'an Madina ma da je karantar da hadisi suke cewa ba a taba samun mutumin da an ka bashi kile ba na maktaba ta jami'an Madina a duniya an ka ce duk lokacin da ke son ya shiga duk lokacin da ke fita irin Nasiruddin Al-Albani Allahu Akbar kuma suke bada labari wata rana suke bada labari ya shiga jami'an maktaba ta jami'an Madina to kun san su jami'an ga littattafan da a can sama ana yin matattakala irin wani tsari wanda ake ba mutum mai tsaron maktaba yake cewa ya bar Nasiruddin Albani cikin maktaba ya fita da daddare tunda in dare yayi aiki wa za a yi amma shi tunda shi na da in ya tashi fita ai bai fita Sheikh Nasiruddin Albani yana karatun littattafai waɗanda a can sama shi na ɗan yawa ƙasa kafin ya sabko ya je ya zamna ko da yanzu ya buɗe ke sai iska shekh nasiru dini albani yake da littafi tun dare bai kwanta ba yana lissafi yana karatu kafin ya sabko shahaunan shi sabka shahaunan shi sabka shahaunan shi sabka shi yasa an ce yana yawan tukin mota in yana tuka mota galibi yana tuka mota da gaugawa kun san wato dan adam idan tunanin ilimi masa yawa to sai masa tasiri duk abin da ya madan adam yawa tasiri ke masa mulki ne kuɗi ne ilimi ne ilimi in yi mutum yawa sai ku yawan tunanin mas'aloli ya mishi yawa to an ka ce duk lokacin da makwabtan shi suke cewa duk lokacin da ya wuce sai sun san shi na ya wuce to wani lokaci yana saboda yana wani gudu da mota gaugawa yana son ya je yayi wani abu sai ya accident wata rana da yayi accident sai aka kai shi hospital ya suma bai san inda yake ba to sai mutane suka zo ganin shi cikin suma bai san inda yake ba yana magana ce riwaya ta hadisi kaza wadda a can wancan rawin kadib ne malawa ne ya ce wancan rawi kaza in kadibat cikin suma yana ta ilaji na abin da na arsanit sanid alhadith shi yasa kakku dauki ilimi wasa kakku dauki ilimi wasa ba a samun ilimi baina ashiyatin wa duhaha kuma ba a samun ilimi sai an san ka'idodin ilimi ba a samun ilimi sai ana ɗauka shiga malaman da sun kasan shi ba a samun ilimi sai an jajirce to amma mu nan matsalar mu mutum son na haka baina ashiyatin wa duhaha da ya kuma sai zaman lami shi yasa kuke ganin yau kake dan samu dan abin da ka samu da ka shiga media radio tele an ka gayyace ka dan abin da an gare ka yan rijiyar ta tsace sai ka rasa inda zaka maudu'in kauye kai birni da shi na birni kai kauye da shi duk kai cakule cakulen ka duk an dauka sai a gada wancan karatu na kamar nan ka babu karatu mallami in yi gino kai mallami sai ya koma ga Allah yana bada karatu amma in ba a gino ba kwana biyu da abin da gare ka zaka tsace shi in ba kai an ba kuma shedan ya samare na mutane saboda lokacin da ka fara da'awa marko ka fara da tawazu'i ka fara da girman kai ka tsaci abin da gare ka baka iya zuwa wajen ɗaukar mutanen da kace jahili da ka ɗauki karatu gare su kare ka ta ƙari baka iya zuwa ka ƙara saboda kai baka ɗauki ka ɗalibi ba inda an ka san ilimi kuma professor ma yana zuwa ɗaukar karatu wanda adda profesora ta yi yanzu a Najeriya Kano da Sokoto zaka isa mutum professor ne yana bada karatu kuma a jami'a kuma da larabcin kuma yake ɗauka wajen malamai saboda ilimi bai da alaka da diplom bai da mu ba mu fahimci menene ilimi ba ta yi yanzu manya-manyan malamai na duniya galibin su a da diplom rokotun zamanin sabai hudu cikin su wani da adda diplom sai ka taho su imamu malik wani da adda diplom cikin su taho su shekul islam ibn taymiya su ibnu kathir taho mallaman zamanin gama yanzu shekul asirin albani professor mi gari ustazu doctor cikin ilimin hadisi nawa abbas iya gaba da gaba da shi wa isa saboda ilimin tsayana akai abota mai su shekul bin bazu faɗa mini wace jami'a ta yi karatu shekul muhammadu al-amini shankidi faɗa mini wace jami'a ta yi karatu shi diplom abu ne na zamani zamani ya kawo shi ana iya a neme shi saboda jami'al jami'a la tukharrij al'ulama walakin tukharrij al-buhath wal musaqqafi ita jami'a za ta sanar da kai da za a bincike kuma ta baka sakafa ta wayewa amma ilimi sai an jajirce an dauke shi ga kone malamai a kone fannin sa shi yasa suke bada labarin Sheikh Kishk ba san ko kina jin Kishk ba Kishk mai malamin nan mai zahi kun san ko ne malami duk da yake in ka karanci zamanin shi an yi ta kashe malamai wannan abin yana iya mutun tasiri almuhimmu dai Kishk irin nashi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin tunda kun san dan adam wani bi bi aka tana maka tasiri to yana da zahi kwarai da gaske ana fahimta ta to shine aka tambaye shi kamar da suke bada wasu cikin kissa mata fasaratil azhar wai wani lokaci na jami'a azhar ta lallace mun fahimta tunda abubuwa sun shigo wadanda ba su ba kishke ce munzu an unnisat tun lokacin da an kamaida ta mace da ana karatu ne fil jami'il azhar sai an ka koma ana karatu fil jami'atil azhar akwai wani mufti kuma na ƙasar yaman mufti na ƙasar yaman akwai mufti na ƙasar yaman an gane ko wani malami na namanta sunan shi to shi ne shi na daga cikin manya-manyan malamai waɗanda an san su a duniya to sai ɗalibai suka tambaye shi wai akar makalla ya kai ka samu wanga ilimi ɗaliban jami'a da suke tambayarsa ya ce an tum darastum fil jami'a wa ana darastu fil jami'a wa laisa zakaru kal'unta abinda da ke so ‘yan uwa ba muna raina diplom ba akwai yanzu kun ga akwai malamin da malami ne kuma doktor ne yanzu ka ɗauki sheikh salih al-fauzan ai doktor ne kuma malami ne ya karatu wajen malamai yin karatu da doktora a jami'a bai hana ka ɗauki karatu wajen malamai. A jami'an Madina akwai halakat a masallacin Madina wannan karatun zaure na. Halaka ake kiran shi. A jami'an Makka babban malamin hadisi wanda ya rasu a Sheikh Adam Utufi shi ma bai jima da sauran rahmatullahi alaihi. Babban malamin hadisi ne na duniya. lokacin da Sheikh Nasiruddin Albani ya mutu a irin su duniya ba su wuce uku ba Sheikh Adam Itofi da aka kai ma Sheikh Nasiruddin Albani littafin shi na Sarh Sahih Muslim mujalladi in kasu bai kai mujalladi 40 ba ko 20 da wani abu da Albani ya diba yace wallahi bai sa tsammani akwai malaman hadisi masu jajircewa ba a duniya irin waɗannan kuma baki ne mutumin Ethiopia ne na same shi a Saudiya 2015 mun ƙara sallar isha idan shi bayan isha yake zuwa yana gabatar da hadisi Sheikh Sudais ya kawo shi yana gabatar da halaka a cikin gidansa daga baya bayyana babban malami ne na duniya yayi sharhi na Abu Dawud ya kai mujalladi 20 zuwa 30 yayi sharhi na Sunan Tirmidhi ya kai shi ma 30 zuwa 40 yayi alfiya cikin ilmu ilmul hadith ina ganin na Tirmidhi na yaba yayi alfiya cikin ilmin aqida kuma dan Afrika ne baki manya-manyan malamai to matsalar mu yan uwa ina gaya muku ina gaya muku kuma ina maimaita muku an gane ko mu yi hattara da ɗauka cewa karatu yana da alaka ne da diplom shi diplom yana taimaka ma ne amma ku yi kokari ku ɗauki karatu ga malamai waɗanda kowane fanni Allah ya ba mutum wallahi ko kanin kana ko ɗalibi kuke a jami'a Allah ya ba shi wani fanni kada ka ji girman kai ɗauka gare shi wanda a'a wato aqalun nasi man jama'a uqulan nasi ila aqlihi wa a'lamun nasi man jama'a uluman nasi ila ilmihi wanda ya kowa hankali wanda ya tattaro hankulan mutane sai karanta shi haka wanda ya kowa ilimi shine wanda ya tattaro ilmuka mutane daban-daban ya hada da nashi hadisin ya kare sai mu tsaya nan gari ya kare ko ba haka ba au ya jidri hanko kana su muna iya bari nan tunda na ga lokaci ya tafi na sallah wannan ishara ce abubuwa ne masu fa'ida ko karanta duk sirorin waɗannan malamai Sheikh Nasiruddin Albani hayatuhu wa kaza wa kaza Sheikh wani ko wani yana da sira Allah ya taimake mu malam mai kira sallah bismillah